أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي عيسى أنا جاء أبنجي ina cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni dai ubangiji kafi kowa sani ka san abin da ke gare ni ban san abin da ke gare ka ba in na faɗi wannan magana ma ka sani in ban faɗa ba ma ka sani amma ni a sani na ba abin da nace musu illa ma amartani bihi sai abin da ka umurce ni da shi nan ma yayi ta zazzagawa saboda ladabi ladabin annaba tsakaninsu da Allah akwai ladabi da yace ya yi sau na maryam anta qulta lin nasi ittakhizuni ummi ilahin min dunillah sai ce subhanaka subhanaka subhanaka abin da yake wa Allah kirari da shi kenan bai ce ni ban fada ba a'a in haka kamar bai ladabi ba kenan sai ce subhanaka subhanaka sarki ya tabbata gare ka kai ne ka gaya mutane su mai da kai da kai da uwarka ku zama Allah alloli ce sarki ya tabbata gare ka to anan yace ni abinda na sani wanda na faɗi ma qultu lam illa ma amartani bi sai da abinda ka umurce ni da shi shine anubudullahi rabbi wa rabbakum ku ya ku bani isra'ila ku bauta Allah Ubangiji na Ubangijinku, Allah shi ne Ubangiji na shi ne Ubangijinku, shi ne ma na fara faɗi ran da aka haife ni, inni Abdullah a ce ne da kitaba, anubudullah rabbi wa rabbakum, abin da na faɗa musu kenan, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, kuma suna ni shaida ne sun mai da kansu bayin Allah, sun mai da ni bawan Allah, matukan ina cikin rayuwata tare da su, haka na sani, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. ni ina shaida da cewa sun ba su mai da ni Allah ba sun ɗauke ni bawan Allah da ni da su dukkan mu bayin Allah ne abin da na sani kenan kuntu alim shaidan ma dun tufihim matukan ina cikin su abin da na sani kenan wato shaida wanda ake kiran mutum ya zama shaida abin da ya gani ko da idonsa ko abin da mutum ya ji da kunnensa ko kuwa a'a abin na na sani ne abinda mutum ya sani to ta waɗannan hanyoyi mutum yana shaida amma baka gani ba baka ji ba baka sani ba to babu shaida kunta an tarraki ba falan ma tawfaita ne kunta an tarraki ba alaihim ni ke iyakan abin da na sani kenan matukan ina cikin su falan ma tawfaita ni lokacin da kai mini cikawa malamai sun tsaya sun yi maganganu a nan waɗansu sun ce wafatu a cikin alkur'ani ya kasu kashi uku kenan akwai wafatu da manan mutuwa Allah akwai wafatu da manan mutuwa qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum akwai wafatu da manan bacci Allah ya tawaffa lanfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahiri bacci ana kiransa mutuwa to idan an ɗauki wannan wannan wafatu ɗin nan a ɗauke shi kaman ɗaukewa zuwa sama amma da rai ɗaukewa zuwa sama amma da rai shine ma'anar ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudahhiruka min allazina kafaru to wannan kenan amma magana mafi karfi dai ai maganan nan a cikin tashin kiyama ake a cikin tashin kiyama ake wannan magana to ai ya ya zauna da bani isra'ilan sun shekara talatin da uku an ɗauke shi ya koma can sama ta biyu ya zauna ya shekaru can kusa da tashin duniya za a saukar da shi a zamanin a cikin wannan zamaninmu da muke ciki in an saukar da shi zai aiki da shari'an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mataimaki a cikin shari'ar ya kashe dujjal ya tsaye da adalci daga baya ya aure ya aihu ya rasu to a wannan zamani ma yana tare da su alul kitabi din in ya dawo ma zai same su in ya dawo zai same su a cikin khilafin wancan fassara na cewa in mina lil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi duk kowane ba yahude kowane ba nasare sai ya yi imani da isa kamun isa ya rasu in mautihi mauti isa ake nufi to ashe kenan zai zo ya same su yi zamani su yi imani da shi su tuba kamun rasuwarsa to in kuwa mautihi mautil kitabi al-yahudi abin nasarani ashe kenan dukkan ba yahudi in zai mutu ko ba nasara in zai mutu sai an nuna masa cewa ya yadda annabi isa in ba yahude ne sai ya yadda annabi isa babban mutum ne bawan allah annabin allah salihi a lokacin da wannan yadda ba za ta masa amfani ba kuma banasare in zai mutu sai an nuna masa ya yarda cewa annabi isa ba dan allah bane ba abokin aikin allah bane ba mataimakin allah bane ba allah ne da kansa ya sauko ba sai ya yi imani da wannan kamun ya mutu sai aka tambayi masu riwaya su abdullahi ibn abbasin su abu, uh, abu huraira aka ce to mutumin ko da ya faɗo daga sama ne kamun ya iso ƙasa ya fashe sai an yi wannan da shi ko a cikin gobara ya mutu haka ne ko ya faɗa ruwa ya mutu ma haka ne ya ce ko da yaya dai sai an nuna masa haka ya yi imani da annabi isa lokacin da imaninsa ba zai amfani shi ba to falamma tawaffaita ni in wannan ne kenan lokacin da kwana na ya ƙare bayan saukowa na biyu falamma tawaffaita ni da kashe ni kunta antar raqiba alaihim ka zama kai ne masanin abin da suke ciki kai ne mai kallon su wanda komi nasu ba zai buya maka ba inna Allah kana alaikum raqiban kai ne mai kallon su wanda komi nasu ba zai buya gare ku ba gare ka ba ya Allah ubangiji antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid ba wai Isa da lamarin sa kadai ba ba wai bani Isra'ila da lamarin su kadai ba a'a ubangiji shi yana halarce tare da kowane irin abu ma yana sani da shi kuma yana tare da shi
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سورة يا أبنجي كما يلوى الرحمن إن تعذبهم إما كيمس عذابا إن عبادك سوباينك ne wa in tagfir lahum in kai musu gafara ma wannan aikin ka ne fa innaka kai anta kai ne al-azizu mabuwayi al-hakimu gwani wanda komi baya ajiye shi a wurin sai a wurin da ya kamata in tuazimu fa innahu ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim anan malamai sun yi magana sun ce to abinda annabi Isa yake nufi anan in tuazibhum fa innahum ibaduka su waɗannan kafirai masu cewa Allah uku ne ko isa ɗan Allah ne suna yin ƙarya suna ce Allah uku ne ko isa ɗan Allah ne ko mataimakin Allah in Allah ya kai su lahira ba su tuba suka mutu ma ya yi musu azaba ba wanda zai tambaye shi bayinsa ne su kuma waɗannan wanda suka yarda isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba ɗan Allah ba ne ko da sun yi laifi Allah yana da iko ya musu gafara duk bayinsa ne in yi wa kafirai azaba ma bayinsa ne in yi wa muminai gafara shigar da su aljanna ma bayinsa ne wannan kenan to amma in aka bi doron nassin in tu'azibhum su waɗannan bani isra'ila gaba ɗayan su in kai musu azaba bayinka ne in kai musu gafara ma gaba ɗaya bayinka ne kai ne mabuwayi kai ne mai hikima anan ahlus sunna a wurin ahlus sunna ja'izi ne a wurin Allah Allah ba zai haka ba yadda muka karanta a cikin littattafai Allah ba zai haka ba inna Allah la yukhlifu al-mi'ada duk mutumin da innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki waɗannan ma'abuta shiga aljanna ne za su shiga kuma za su dawuma a ciki Allah ya samu da fadlan lassa wallazina kafaru ka zo biya ta ulaika ashabun nar wanda suka yi kafirci suka kayyata ayoyin Allah su kuma masu zaman wuta ne su ma hum fiha khalidun din to anan ita ce ka'idar da muka karanta amma aqidar mu ta sunna Allah yana da iko ya ɗebi kafirai gaba ɗaya sa su aljanna ba wanda zai ce masa dan me kai haka ya ɗebi masu ibada ya sa su a wuta ba wanda zai ce masa dan me kai haka don kayansa ne to amma ba zai haka ba yadda ya ajiye nan dai haka zai yi amma yana da iko ya yi yadda aka faɗin a wurin ahlus sunna su khawarij su ba su yadda ba Allah ba zai sa dan wuta cikin aljanna ba ba zai sa dan aljanna cikin wuta ba in yayi haka yayi zalunci Allah a dangana masa zalunci ai kayansa ne kayansa ne yadda ya ga dama yake fa'alul lima yurid ne ya ko ma yurid ne mai aikata yadda ya ga dama ne mai hukunta yadda ya ga dama ne subhanahu wataala
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ubangiji ya ce kun ji dai yadda muka yi da annabi isa yana gaya wa duk duniya gaba ɗaya dama na faɗi waɗannan abubuwa ne don kafirai wanda suka yi ƙarya su ji a bakinsa shi dai bai taɓa faɗi ba bai taɓa nufin haka ba ƙarya aka yi masa gashi ya faɗa da bakinsa ya ce bai taɓa cewa shi ɗan Allah ne ko shi mataimakin Allah ne ko shi Allah ne da kansa ya sako cikin zatin jikinsa ba gashi an tambaye shi a gaban jama'a ya faɗa ce shi bai san haka ba bai faɗi haka ba ubangiji ce haka ko ya kamata yau ne ranan gaskiya ranan tashin kiyama haza yawma yanfa'u sadiqina sidquhum wannan rana ce wadda dukkan mai gaskiya wanda ya yi ta a duniya yau za ta amfane shi amma a rannan kan ko kayi gaskiya ba za ta amfane ka ba in an tambaye ka ma salaka kun fi saqar sai ce lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu yawmiddin hatta atayna al yaqin kaga wannan duk ya faɗi gaskiya ne dan wuta me ya shigar da ku wuta abin da yasa muka shiga wuta auzu billahi ba ni nake faɗa ba suka ce abin da yasa suka shiga wuta ba su yi sallah ba ba su ciyar da miskinai abinci ba wa lam nakun musallin wa lam nakun ibn miskin wa kunna nakhudu al khaid dum maganan banzan da ka sani na wasa da ayoyin Allah wasa da manzanin Allah wasa da addini dum mun faɗi maganganun banzan nan tare da masu faɗa wa kunna nukazibu yawmiddin mun ce ma tashin kiyama ma ƙarya ne ba za a yi ba kaga wannan sun faɗi gaskiya amma ba za ta amfani su baran nan sun ce laukun na nasmau au na aqilu ma kunna fi ashabi sa'ir ya akai kuka zo nan baki za ku shiga wuta ina amfanin kunnen ku da hankalin ku a duniya su ina ina kunne ina hankali ina fakazzabna qulna ma nazzalna min shay inan tum illa fi dalalin kabir muka ƙaryata annaba muka ce ƙarya suke yi malamai ma ƙarya suke yi to kaga wannan duk gaskiya suka faɗi amma ba za ta amfane su ba da sun yi gaskiya tun daga duniya za ta amfane su irin waɗannan karatu da irin maganan ciniki la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a cewa babu ciniki a lahira babu abokantaka a lahira babu ceto a lahira wato wanda bai neme su ya tabbatar da su tun daga duniya bane ya neme su a lahira ne ba za su yi ba daga duniya in ka sayi aljanna za ka samu inna allaha ashtara min anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul janna Allah ya riga sai rayukan muminai da dukiyoyinsu abinda zai biya da shi aljanna a lahira kaga an yi ciniki anan to in ka nemi ceto tun daga duniya ka kama kafar yawan dukul unasin bi imamihim wata bi tabila man anaba ilayya ka kama kafar wani bawan Allah ya zama jagora ka cikin addini ka ya zama babban mutum a fadan annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ka samu ka ka kama kafar wanda zai maka ceto kenan a lahira ka nemi ceto tun daga duniya kenan abokantaka in kai aboki da mutanen kirki alakhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqina in ka hada kai da mutanen kirki ma tsoron Allah to in ka je lahira abokantakar za ta amfane ka amma in ba haka ba haka dukiya da ‘ya'ya ba ta amfani a lahira sai dai an shirya su don su yi amfani yau ma layan fa'umalun wala banu ran da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba amma in an shirya dukiya tun daga duniya aka auna ta zuwa lahira to in an je lahira za ta yi amfani in aka girka ‘ya'ya suka zama mutanen kirki tun daga nan duniya in sun je lahira za su yi amfani yau ma yan fa'us sadiqina sidquhum wannan rana ce ranar da masu gaskiya gaskiya su take amfana su yau ma yan fa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wato sakamakon gaskiyar tasu da za a ba su shine za a ba su aljanna wanda korami guda hudu suna gudana a cikin aljannan za su shiga kuma ba za su fita ba har abada Allah ya sa muna cikin su radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya riga ya yarda da su sun yarda da Allah zalikal fawzul azim samun wannan yarda na Allah shine babban rabo wanda yafi aljanna dadi domin wa ridwanu min akbar yadda yadda aljanna ta fi duniya daɗi haka, haka yardan Allah ta fi aljanna daɗi wanda ya wuce nan har ya kai neman yardan Allah ya samu to wannan ya samu abin da ya fi komai shine zalikal fawzul azim ran lahira su ne mala'iku za su yi ta su ranan da aka ce la khawfun alaihim wala hum yahzan hadha yawmukum allazi kuntum tu'adun mala'iku suna ta su wa tatalaqihumul mala'ika la yahzunul faza'ul akbar wa tatalaqihumul mala'ika wato babu bakin ciki babu tsoro kowa yana cikin jin tsoro su basu da bakin ciki basu da tsoro mala'iku suna suna taran su suna ce ai ranan da aka yi muku alkawari kenan ranan farin ciki ne ranan murna ne ranan da ba tsoro ba bakin ciki ne Allah ya samu daga ciki لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير wannan aya ta naɗe dukkan abin da aka karanta cikin wannan sura na maganan shari'o'i abincin da ya halatta da wanda ya haramta abin sha wanda halatta da wanda ya haramta zamowa in kai kaza a yi maka kaza a yi shari'a da hukunci na Allah in ba a yi ba an zama kafiri ko ko an zama azzalimi ko ko an zama fasiki wasa da kiran sallah ko wasa da addini da kuwa duk dai abubuwan da suka shigo cikin wannan sura na shari'o'i ga yadda za a yi da barawo ga yadda za a yi dan fashi da makami ga yadda za a yi hukunce hukunce iri iri wanda suka taru a cikin wannan sura ga yadda su kafirai sun ce ma Isa ba Isa Allah ne a dan Allah ne a mataimakin Allah ne ga yadda aka zartar da hukunce hukuncen kowaɗanne irin kaffarori ne da haddi ne da haƙƙi ne da komi yace mu gaya muku gaskiya mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ga baki ɗaya lillahi na Allah ne saboda haka ba wanda zai sa masa baki ya hukunta abin da ya ga dama wannan hannu a ce wannan yatsa raƙumi goma ne wannan ma raƙumi goma ne wannan ma raƙumi goma ne wannan ma raƙumi goma ne wannan ma raƙumi goma ne wajen diya amma in wannan hannu ya saci dirhami uku sai a yanke shi yaya aka yi haka abu mai tsadan nan ya zama da arha haka diyar hannu raƙumi hamsin ne to yaya aka yi yanzu aka yanke shi akan akan akan dirhami uku sai aka ce eh wato lokacin da hannun yake da amana yake da daraja lokacin da ya ha'inci aka jefar da shi a juji to wannan hukunce-hukunce duka Allah ne ya hukunta kuma mallakarsa ne mulkinsa ne ba mai sa masa baki ba mai sa masa hannu kuma komi da komi bayinsa ne ba shi da mataimaki ba shi da abokin tarayya ba shi da ɗa komi mulkinsa ne lillahi mulku samawati wal ardi ma fihin abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk gabaki da abin da yake cikin su duk gabaki na Allah ne wa huwa shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan komai da komai yana da iko ya halicci mutum ba uwa ba uba ba za a ce masa ɗan Allah ba yana da iko ya halicci wata tana da uba ba ta da uwa yana da iko ya halicci wani mutum yana da uwa ba shi da uba yana da iko ya halicce mu muna da uwa muna da uba yana yin yadda ya ga dama cikin hukuncinsa domin yana da ikon yin komai bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
بسم الله الرحمن الرحيم وانا ita ce suratul an'ami manzo Allah yana makka aka saukar da ita a cikin kusan farko farko tsakanin wajen shekara da annabci yana da shekara wajen shida zuwa bakwai aka saukar da wannan sura manzo Allah da shekara kamar arba'in kenan da shida zuwa da bakwai aka saukar da wannan sura ita wannan sura daga- tana daga cikin manya-manyan surori masu babban abin mamaki da daddare ta sauka ta zo da mala'iku dubu saba'in aka cika muryo- muryoyi suka cika sama suka cika ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddaren nan ya kira masu rubutu sai da suka rubuce ta kamun gari ya waye sura ce ta makka ita ce suratul an'ami wannan sura ta soma da alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda ja'ala adh-dhulumati wan nur da haka ta soma tana daga cikin surori biyar a cikin alqur'ani wanda suka soma da alhamdulillahi fatiha an soma ta da alhamdulillahi da aka karanta in an kasa qur'ani kashi hudu aka karanta kashi daya an sa sura mai alhamdulillahi ita ce wannan to da ke yazo ya shigo da aka sake samun rubu na biyu wato kashi rubu na biyu an sake samu alhamdulillah to ka tsaya ka tsaya tsaye kai haka kana jin hausa sura tana daga cikin surori guda biyar waɗanda suka fara da alhamdulillahi fatiha ita ce ta farkon su fatiha ita ce ta farkon su ita fatiha nan wadda ita ce fatihatul kitabi ummul qur'ani duk gaba ke ɗaya qur'anin gaba ɗaya yana kunshi a cikin wannan ayoyi na fatiha guda bakwai ɗin nan yadda abin yake faruwa akwai sunayen Allah guda biyar a cikin surar sunayen nan su suke tafiyar da dukkan harkoki na halittan Allah gabaki ɗaya tsakanin Allah da halittarsa su ne Allahu da Rabbu da Rahamanu da Rahimu da Maliku in an ce alhamdulillahi ga Allahu nan in an ce Rabbil Alamin ga Rabbu nan in an ce Arrahmanir Rahim ga Rahamanu ga Rahimu nan in an ce Maliki Yawmiddin ga Maliku nan to wannan sunaye guda biyar su suke tafiyar da dukkan harkokin halitta gabaki ɗaya tsakanin halitta da Allah wannan suna na farko Allah shine tauhidi na biyu rabbu shine yake nuna sallah ah, na uku rahmanu shike nuna eh, zakka rahimu shike nuna azumi maliku shike nuna haji domin liman mulkul yawma lillahi wahidil qahhar ranan haji yana kama da ranar tashin kiyama kowane abu yana kunshi a cikin wannan shine ma sai na ali yake cewa law shitu la awqartu sab'ina ba'iran min tafsiril fatiha da na ga dama sai in rubuta tafsirin fatiha sai littafin ya zama kayan raƙumi saba'in to alhamdulillahi wannan in an samu kashi na ɗaya daga cikin kashi hudu za a samu wannan alhamdulillahi to shi wannan alhamdulillahi wannan na na suratul an'amin nan abin da yake lura da shi na rab- rabbu din nan rabbu rabbu zaka ga rabbu da yawa a cikin wannan so, huwa rabbu kulli shay rabbukum rabbukum rabbu kulli shay rabbi da yawa saboda shi tarbiyya renon tauhidi tauhidi iri hudu tauhidi na alu zahiri da tauhidi irin na malamai da tauhidi irin na majzubai da tauhidi irin na kamilai zaka je a cikin suran da ake tauhidi irin na majzubai ra'e kawkaban qala hadha rabbi ra al-qamar bazigan qala hadha rabbi ra shamsu bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma fala qala zaka samu tauhidi iri iri kulin nani hadani rabbi ila sirati mustaqim irin na manya kenan Ha- dukkan su za su shigo wannan a cikin wannan sura sai ta zama ita ce take dauke da dukkan fannoni na tauhidi da hujjoji na tauhidi duk gabaki ɗaya ita wannan sura ta alhamdulillah amin kamun aje rabi wato in an samu sha biyar na biyu shine rabi kenan sai a samu suratul kahfi ita kuma ita ce take tare da ar-rahman ar-rahman zaka yi ar-rahman ar-rahman ar-rahman a cikin wannan har makwabtanta cikin suratul suratul suratul maryam to za a je kuma na uku in an samu sha biyar na uku za a samu suratul saba ita ba ta suma da alhamdulillahi wato suratul saba ita kuma za ta- za ta shigar da ah, rahimu din rahimu za ka samu daga farkon sura za ka samu rahim sannan kuma sai a je surat- suratul fadiri ita ba za a dauke ta kai ta can karshen qur'ani saboda tana da tsawo ba za a ajiye ta can kusa da suratul nasi ba sai a ajiye ta kusa da yar uwarta anan amma tana zaman wancan wurin amma abin da take karantawa shi ko al-mul- al-mulku din lahul mulk lahul mulk zaka ga haka to duk da abubuwan da suke karantarwa zaka ji abin da wannan sura take karantarwa duk gaba ke ɗaya tauhidi zahirin sa da baɗinin sa da tauhidin majzubai da tauhidin arifai duk zaka ji a cikin wannan sura tana soma da haka bismillahir rahmanir rahim tana da ayoyi 167 tana soma da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda ja'ala adh-dhulumati wan nur dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da ƙasai wa ja'ala zulumati wan nura wanda ya sanya duffai da haske wato faɗin duffai jam'i faɗin haske guda ɗaya haske dama guda ɗaya ne duk inda ka ganshi duk inda ka ganshi wato shine haƙo saboda haka aka kawo shi mufradi zulumat kuma da yake suna da dama suna da yawa akwai zulumatul kufri akwai zulumatul ilhadi akwai zulumatul nifaqi akwai zulumatul jahli akwai zulumatul hijabi haka dai suna da yawa saboda haka aka kawo su jam'i alhamdulillah allazi khalaqa as-samawati wal arda dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da kasai wa ja'ala zulumati wan nura wanda ya sanya dufai ya sanya haske duhun nan wato rashin haye wanda ido zai gani duhu ne rashin imani shi ma duhu ne duk suna cikin wannan sura kamar inna Allah faliqul habbi wan nawi yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy zalikum la fani faliqul isbahi wa ja'ilul layli sakanan wash-shamsu wal qamara husbana zalika takdirul za ga haske da duhu an ambace shi kuma wajen imani imani haske ne kafirci duhu ne zaka ji aw man kana mayyitan فآييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلم يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها to duk dai duhu wanda ido zai ga duhu saboda rashin haske da hasken da ido zai gani saboda rashin duhu da duhu da da zuciya za ta gani na kafirci a'udhu billahi ko na ilhadi ko na zindiƙanci ko na munafirci ko na jahilci ko na ko na fasikanci wannan duka na ma'ana ne na hissan shine rashin haske rashin hasken rana ko hasken wata ko hasken lantarki waje ala zulumati wan nura duk dai gabake daya wato dukkan na hissan din da na ma'anan din duk Allah ne ya halicce su hasken na hissan din da ma'anan din duk daga Allah yake allazi khalaqa samawati wal arda ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون amma mamakin kafircin kafirai Allah nan da ya halicci sammai da ƙasai ya kawo duhu da haske komi daga gare shi yake dodo bai iya komai ba watakila ma an sassako shi ne ko an ƙero shi ne ko an saƙo shi ne ko an daidaita shi da wani abu ne ya zama wani abu aka ce shi ne abin bauta ko ko mutum ne ƙato aka nannaɗe shi cikin wata tofuwa ko cikin wani ganye ko cikin wani abin tsoro aka ce shi ne dodo to kafirai sai su bar Allah nan mahaliccin sama da ƙasa mai rane ku mai taurari mai dufai mai komi da komai su bar bauta masu bautawa dodo su kawo dodo su daidaita da Allah a bautawa Allah a bautawa dodo wannan bai kyau ba kafirai ba su da hankali هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده
min dinin din ne daga wannan tabon suka tsiro sannan suka zama abinda suka zama aka ci su to a mance zama wansu min dinin ba saboda haka ne dan adam ta hanya biyu yake da jiki jikinsa da ya gada wajen adam da jikinsa da ya gada wajen iyayensa abubuwan da suka ci aka tace ruwan maniyin su aka halicce shi da wannan ruwan maniyin sannan in ya kai wani lokaci sai a kawo rai daga Allah sai a sa in an kawo rai din daga Allah shi wannan rai bai san kowa ba sai Allah don shi ya kawo shi kuma shi zai wa aiki sai ya kama aikin Allah kadai shi wannan rai don daga Allah yake daga halar kudus shi ko wannan jiki shinkafa ne nama ne masara ne ganye ne nono ne magi ne duk abin da ka sani iyayen suka yi amfani suka ci aka tace wannan ruwa aka diga to sai ya bauta waɗannan abubuwa domin su suka kawo shi kamar yadda rai Allah ne ya kawo shi shi ko wannan jiki waɗannan ne suka kawo shi to in ya zo su ne zai wahala kansu yana neman masara yana neman dawa yana neman shinkafa yana neman ganye yana neman albasa yana neman nama yana neman mai yana neman gado yana neman katifa yana neman keke yana domin keke da babur su aka hau aka je aka daura auren uwarsa yana neman mota yana neman takalmi duk da abubuwan da aka yi suka kawo amfanin da aka auri uwarsa suka motsa aka aife shi to in yazo su zai wa aiki rai ko Allah zai wa aiki sai su komo suna kokowa haka kamar yadda sakataren gwamnati da dan siyasa dan siyasa mutane ne suka zaɓo shi shi yana so ya kyauta musu sai kadirin gwamnati ko gwamnati ne ta ajiye shi yana so ya kyauta mata sai ga ana jayayya wannan kar a cuci gwamnati ita tana a shi wannan kar a cuci jama'a su suka zaɓo shi to haka jiki yake da rai suna kokowa ne kullum shi rai yana so aiwa Allah aiki shi jiki yana so aiwa iyayen gijinsa aiki su nama da da tattasai da abinci da abubuwa da aka ci aka haife shi din nan to kullum sai Allah ya kawo ya kawo lokaci ya raba lokaci awa 24 ya kasa musu kashi uku awa takwas da daddare laila libasan wannan jiki a ajiye shi ya kwanta ya huta bai saba da wahala ba shi dama kullum a jibge kake ganin kayan abinci a gona yana jibge ne baya motsi to haka baya motsi sai a kwantar da shi akan katifa ko tabarma ko a ƙasa ko a zubar da shi shi ko rai tafi wajen Allah ya tafi huta wannan ya huta awa takwas wannan ma je wajen Allah huta awa takwas yana ake kiransa bacci to sai a sa zare tsakanin su saboda alƙawari bai kare ba yana numfashi hi hi hi hi in da za a tsinka zare shi kenan wannan ya tafi wajen Allah wannan ya zama gawa to idan an yi awa takwas sai a buga maza maza in a buga wannan jiki sai wancan duk inda ka sai ya dawo shiga shi rai din nan dan buga jiki tashi tashi tashi tashi maza sai wannan zare sai ya figgo wannan wancan rai sai ya zo ya fada sai a ta la ilaha illallah muhammadu rasul lokacin sallah ne ai yayi to sai sallah in an yi sallah kuwa to jiki ga wannan an yi wa rai aiki kenan fa wajen hutawa ka dukan sun huta jiki ya tafi ya huta inda ya saba rai ya tafi ya huta inda ya saba to za a yi lokacin sallah eh to za a yi wa rai aiki kenan in an ci abin in an yi sallah an gama ce to abin karyawa ya kare to za a yi wa jiki aiki kenan in an an sha an ci to sai ce to a tafi aiki in an je an yi aikin duniya an yi wa jiki a cikin an surka na lahira an yi wa ruhi har azhar ta yi saboda haka ake so mutum yawan ta istighfari talatin annabi la kana aikin wannan jikin dai kana aikin wancan na Allah din ma to nan kuma sai a samu awa takwas har yanzu awa takwas suna haɗe suna aiki wa juna tare in an samu awa takwas bayan sallar safe har yanzu lokacin sallah yayi sai a zo a yi wa Allah aiki mai komi da komi sannan bayan nan an yi awa biyu an huta kenan an ci abincin rana sai a ce to lokacin gaida manya yayi amma kamu a gaida kowa a zo a gaida Allah tukuna sai a zo sallar la'asar sai a yi wa rai aiki sannan bayan nan awa kaman awa biyu rana ta faɗi mala'ikun dare da na rana za su canja aiki ya kamata mutum ya zama yana wurin to za a zo a sallar magariba kenan to a lokacin an yi wa rai aiki daga baya kuma da awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu a sake yin sallar isha a ban kwana ba za a rabu da Allah ba amma za a yi masa ban kwana za a koma wajensa har yanzu a je a shimfiɗu a kwana kamar jiya to daga nan kuma an sake yin awa takwas har yanzu lokacin sallah yayi to saboda haka ake son kowanne kar a zalunce shi a wannan zamani idan rai ya zalunci jiki ya hana masa cin abincin da yake so sai Allah ya ware fada la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu kar ku haramta wa kanku abubuwa masu daɗi wanda na halatta muku kar ku ketare iyaka ban ce ku yi haka ba ku ce ul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadi wat tayyibati min rizqi Allah ya ware fada idan kuma jiki ya ja rai ya hana masa sallah ya hana masa bin Allah a zo ayo jiki aiki kawai sai Allah ce to kai jiki ko dai ka dawo ka ba rai haƙƙinsa ko ku in raba ku da ya faɗi kalmar ridda sai a raba su taf ya mutu kenan a sallami rai tafi wajen Allah shi ko jiki a sallame shi tafi inda zashi shi ne wannan shari'a musulunci kenan ta adalci wallazi khalaqakum min dinin thumma qadi ajala shi Allah nan shine wanda halicce ku da tabo kuma ya raya ku da abin tabo shine halitta ku da annabi Adam da raya ku da abincin da yake tsirowa daga cikin tabo thumma qadi ajala kuma ya hukunta wa kowannen ku lokacin da zai mutu kamun mutum ya zo duniya tun yana cikin uwarsa an rubuta masa kwanakin da zai yi ko watannin da zai yi ko shekarun da zai yi duk an rubuta an gama kamun ya zo duniya shine dai bai sani ba mutanen da ba sani ba to in lokacin yayi sai mutuwa a zai ajala wajalun musamman indahu to anan haka kuma ya ajiye lokacin mutuwan duniya ga baki daya ajiye a wurinsa ba wanda aka sanar da shi karewan duniya gaba ɗaya ajalinta yana wurinsa indahu ba wanda ya san lokacin jibril ya tambaye Allah shi za a tashin kiyama sai ce mal mas'ul an habi alamin sa'ir ni da ka tambaye ni ban fi ka sanin lokacin za a yi tashin kiyama ba wannan fassara kenan thumma qadi ajala wa ajalun musamman indahu da ya hukunta ajalin mutuwar kowane mutum da ajalin duniya gaba ɗaya ya riga ya sani ya ajiye amma bai gaya wa kowa ba saboda dan adam bai san ran da zai mutu ba ya zame masa alheri ya zame wa masoyansa alheri haka duniya ba san lokacin da za ta mutu ba ya zama alheri ga mutanen duniya domin dan adam ya san ran da zai mutu tashin hankali ya ishe shi saura shekaru kaza saura wata kaza saura kwana sai ya tarami ya daina cin abinci dangin su daina aiki su kasa yin komai ai saura kaza ne zai zai mutu to amma ba a san wuf kawai sai ya mutu an huta babu wani sai abin da ya aikata shine zai bi shi ta haka kuma tashin kiyamar wannan yana sai wannan yana sayarwa wannan yana da shi wannan yana magana wuf sai ai busa kaho sai a mutu ajal musamman inda hu kenan wannan fassara kenan fassara ta biyu kowane mutum inda duk ka same shi in ya ya san shekarun da ya a duniya in bai sani ba akwai waɗanda zai tambaya su gaya masa shekarun da ya a duniya kadai ajala wato ajalin da yayi tun da aka haife kawo lokacin da yake maganan nan ya sani amma bai san gaba ba gaba kam Allah ne indahu sai Allah ne ya san abin da ya saura masa ya san dai shekarun da ya na baya ko bai sani ba za a gaya masa amma wanda suka saura shi bai sani ba indahu ajalin yana wurin Allah wanda zai zo ka wanda ya wuce ne ya sani thumma qadi ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun amma duk da haka kuna yin jayayya
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله شيء الله wanda ake maganan nan mahalicin sama da ƙasa da abin da yake cikinsu wanda ya yi duffai ya yi haske wanda ya halicce mu da taɓo ɗin nan wa huwa Allah fi samawa wa fil ardi akwai kira'o'i daban-daban a nan an karanta huwa Allah fi samawa shi Allah nan yana sama wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun a nan ƙasa kuwa ya san abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke bayyana duk abin da kuke aikatawa ya sani wannan kira'a kenan وهو الله في السماوات وفي الأرض الله نينا سما ينا قسا يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ya san kowa abin da yake koyewa da abin da yake bayyanawa da abin da yake aikatawa a nan masu dogara da cewa fasaran ar-rahmanu alal arshi sai Allah yana sama in suka dogara da wannan kira'a ta farko wa huwa Allah fis samawati wa kafin nan in an yi haka sai a musu tambayoyi a ce musu to shin kam kamun Allah ya halicci al'arshi akan me yake domin baya gajiya balle a ce ya gaji ne ya gina wa kansa gado don ya zauna ya huta ma masana wa ma masana min lughub to lok kamun ya al'arshi a ina akan me yake in kun ce yana zaune yanzu akan al'arshi ne to babu amsa dai anan to yan lanci abin da yasa muka ce a sama wa inna fawqahum qahirun mu Allah shine sama da komi saboda haka ba mu so mu ce yana ƙasa mun fi so mu ce Allah yana sama da komai akan mu ce yana ƙasa sai a tambaye sa to can inda yake sama yana da ikon yin wata halitta sama da shi ko ba shi da shi in an ce bai da yin iko an dangana wa Allah kasawa in an ce yana da iko ya halitta sama da shi can to shi kenan har yanzu dai yana ƙasa da wata halitta kenan inda aka gudun ba tsira ba saboda haka a bar wa Allah kawai buwaye gagara misali in ji Hausawa a bar Allah kawai yadda Allah yake ba wanda ya san yadda hakikanin zatinsa da al'amuransa sai shi shi kadai iyakan mu kam abin da ya sanar da mu shi muka sani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba abin da zamu sani cikin sha'anin Allah sai wanda ya ga dama ya sanar da mu wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun ya san asirinku da kuke koyewa ya san bayyanan ku da kuke bayyanawa wa yaron ma taktibuna duk abin da kuke aikatawa Allah ya san shi وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تاتيهم من آية باب وتآية ود ذات زوى كافرين min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijin su sai sun zamo sun kau da kai kaman ba su ji ba kaman ba su gani ba su kafirai ita wannan sura abin da take karantarwa za ta karantar da mu shin kam ina muka fito ne shin kam yanzu ina muke ne shin wa ya kawo mu ne shin dan me ya kawo mu ne me ke me ke sama da mu da ƙasa da mu me ke gaban mu ina za mu ne menene ƙarshen tafiya wannan sura abin take karantar da mu kenan za ta gaya mana ai mu daga Allah muke kuma ya kawo mu ne nan duniya kuma ya kawo mu ne don mu yi masa ibada to me ke ta ko'inan mu sama da mu ƙasa da mu duka halittarsa ne ayoyinsa ne tanrihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yataballamu annahu alhaq awalaysa fi rabbika anna ala kulli shay'in shahidun ala inna fi miryatin min liqa'i rabbika anna kulli shay'in muhitun to daga nan kuma ina za mu yanzu lahira za mu in an tafi hanyar lahira ko menene a gaba eh abin da ke gaba wa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu inna labara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kowa an gaya masa abin da zai yi a bashi takaddan da za ta bi da shi hanyar dama kowa an gaya masa abin da zai yi ya kasa samun wannan takarda wanda za a bashi bi ta hanyar dama sai ya karbi mummunan takarda kenan ta shiga hanyar hagu auzu billahi lahira za a karshen lahira can su can lahira daga fada sai kurkuku ba su da gidan baki ba su da rumfar kasuwa ba gindin bishiya babu wani wuri daga dai ko kai fada ne wai za ra'aita san ra'aita na imin mulkan kabira akai ka fadar ka ko kuma kurkuku auzu billahi auzu billahi lahum min jannati mihadun wa fi'in fawqin gawash wa kadhalika najzi zalimin saboda haka musulmi shi ya san inda ya fito ya san inda ya zo ya san wa ya kawo shi ya san don me ya kawo shi ya san ina za shi ya san me ya karshen tafiya kafiri bai san waɗannan ba shi da kawai ya ga kansa a wani wuri bai san wanda ya kawo shi ba bai san don me ya kawo shi ba bai san ina za shi bai san karshen magana ba to mu da alhamdulillah mun sani to wannan sura abin da za ta karanta da mu kenan daga Allah muke duniya muka zo Allah ne ya kawo mu don mu bauta masa abin da yake gaban mu in mun yi imani mun yi kyakkyawan aiki aljanna abin da yake gaban mu a'udhu billahi in ba mu yi haka a'udhu billahi to abin ba kyau shine shiga wuta Allah ya kiyaye mu
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون su waɗannan masu jayayyan nan wanda suka bar Allah mai sama mai ƙasa mai halittan haske da duhu mai halittan ɗan adam da da, da taɓo ɗin nan suka bar bauta masa suka bauta wani abun banza wai shi dodo ko ko wani mutum duk wanda ka bauta al, ka bauta masa kabar bautan Allah ya zama dodonka duk wanda ka bauta masa kabar bautan Allah ya zama dodonka to waɗannan mutane faƙar ka zo bi ta ma ja'un duk wanda bai bi Allah ba ya gaska ya ƙaryata gaskiyar da ta zo masa daga Allah shine alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙar ka zo bi ta ma ja'un fa sawfa yati mu an ba'u duk wanda ya ƙaryata wannan gaskiya wanda annabi Muhammadu shine wannan gaskiya bimanu Muhammadu huwa al duk wanda ya ƙaryata wannan gaskiya to lalle labari zai zo masa a gaba fa sawfa yati mu anba'u labarin ma kanu bihi yastazi'una labarin abin da suke wasa da suka mai da shi abin wasa labarin zai zo musu gaba za a nuna musu wuta a ce musu asirun haza amantum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku da yake cewa abin da aka hawo da shi sihiri ne maganan banza to ga wani sihirin ma nan a kai su bakin wuta a nuna musu ga ku da kuke in kun ga abu kuce sihiri to wannan ma sihirin ne bismillah ku fada ciki karshen labarin kenan labarin wasa da addini da karyata addini karshen sa kenan akai mutum bakin wuta ce wannan kace karya ne wannan wutan ma karya ce kace sihiri ne wannan wutan ma sihiri ce fada a'udhu billahi ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم يروا su mutanen makka wanda su ne za a fara saduwa da su a duniya an aiko ka zuwa ga duk duniya gaba ɗaya kuma har tashin duniyar gaba ɗaya amma mutanen makka su ne aka fara saduwa da su ne alkur'ani ya sauka a kansu alam yarau shin ba su gani ba ne kam ahalakna min qablihim mun halakar da kafirai da yawa kamun zamanin su ya zo a soma daga nan kusa an halakar da kafiran annabi nuhu da ruwan tufana an halakar da kafiran annabi hudu da iska an halakar da kafiran annabi annabi salihu da ihu an halakar da kafirin annabi lu'u da kifarwa an halakar da wa kullu na khazna bi zambi kowanne an kama shi da irin laifinsa alam yarau kama halakna min qablihim min qarnin makkannahum fi darbi ma lam nukallahu mutane masu karfin duniya masu karfin jiki kaman adawa masu kirari masu cewa mana shaddu min naquwa in maganan karfi ne wa ya fi mu karfi to mun halakar da waɗannan mun kauli min kauli makkanna bil ma'an nukil wa arsalna samale midirara mutane ne wanda mun arzikta su mun ba su ruwan damana ya ishe ya ishe su abinci ya ishe su dukiya ta ishe su komi ya ishe su mun mun musu mun ba su jin daɗi sun kafirce mana ko mun halakar da su a zamanin wani annabi ana kiransa annabi jirgis ya kira sarki da jama'a duk suka ki sai sarki yana jafa'i yana jafa'i yana jafa'i sai Allah ya aiko musu da fari da Allah ya aiko musu da fari komai ya lalace sai ya hawo dawaki da kayan mulkin sai zo kofar gidan annabin ya ce ka fito ya fito ka gaya wa Allahnka wallahi in bai ba mu ruwa ba zan wahal da shi wata wahalan da duk duniya sai ta shaida ka gaya masa a'a annabi jikinsa yana rawa haka yana rawa ya ce zai magana da Allah Allah ce faɗi ya ce ai ubangiji kana nan ya faɗa ce faɗi dai ya ce ai Allah ai kana nan ya faɗa ce faɗi dai ya ce ai kaji abin da ya faɗa ce faɗi dai ya ce kaji kaza kaza kaza kaza ce to ka je ka tambaye shi me zai mini wace irin azaba wace irin wahala zai wahal da ni har kowa sai ya san ya wahal da ni yace yanzu ya tambayi kafiri kafiri yace na san yana da waɗansu mutane masoyansa to irin waɗannan zan dinga kama ina azabtar da su ina wahal da su sai ya ji zafi ya ba da ruwa aka zo aka gaya wa Allah Allah ce to haka to ka ce masa kar ya kama mini masoyana kar ya azabtar min da masoyana man adali waliyan faqad azantu bil harbi kar ya kar ya zan kawo ruwa in dai akan ruwa ne zai azabtar da bayi na mutanen kirki kare musu azaba zan kawo ruwa shikenan sai Allah ya kawo ruwa ruwa ya isa gonaki suka yi kyau dabbobi suka ci ciyawa suka koshi suna dabbobi suna wasa a daji gona gonaki sun yi kyau komai ya kyau rannan sarki ya fito kilisa ya duba kyan gonaki ya duba kyan dabbobi ya ga kowane dabbobi sai tsalle suke yi sun koshi sai ya dawo gidan kofar gidan annabi kai ka fito a'udhu billahi a'udhu billahi fito na ce ce a'udhu billahi a'udhu billahi yace a yau ai ba na zo yaki bane kai amma Allah nan naka yana da kirki mu ma makiyansa yayi mana haka balle masa yansa ka je ka ce masa mun tuba mun bi shi kai mun tuba mun bi shi ta haka Allah kana kin ma ya sako maka dukiya ya sako maka jin daɗi da mulki da lafiya wa arsalan sawari midrara wajen da nahara ta jiri min tati muka musu gidaje masu kyau ga ga irin ruwan nan mai wasa a cikin gida irin ruwan nan da ake sawa yana wasa a gida yana tashi yana sama yana sauka wajen da nahara ta jiri min tati fa ahlaknahum bi zunubihim da karshe me ya faru da suka yi mana laifi sai muka halakar da su saboda laifin da suka yi mana fara na bi zunubihim wa an sha na min badihim qarnan akharin bayan mun halakar da su sai muka fari sababbin halitta mutanen annabi na aka halakar da su mutanen annabi annabi hudu aka sa da aka halakar da adawa mutanen annabi sadu aka sa ko waɗanne an halakar da su sai a kawo magadan su su gaje su da kiyaye mu daga malama rahina amadu rahinatu ya'u Ismaila zuwa ga shehi bayan gaisuwa tare da fatan alhairi Allah shi kara maka lafiya da karama da ɗauka amin bayan aka tambaya ta ita ce mace ce ta makara da janaba tare da ita kafin ta yi wanka kuma sai al'ada ya zake mata ke yaya za ta yi mace wanda tana tare da janaba za ta tashi ta yi wanka sai al'ada ya zo mata to ba za ta yi wanka ba na na wani ibada ran nan abin da za ta yi wanka kawai na tsafta za ta riƙa yi har ran da jini ya ɗauke ran da duk jini ya ɗauke sai ta yi niyan wanka biyu da ruwa ɗaya ta yi niyan wanka biyu da ruwa ɗaya kamar mutumin da yake da janaba da wankan juma ya same shi yana iya shigar da wankan juma cikin wankan janaba ya yi niyan wanka ɗaya a wanka biyu ya cusa a cikin ruwa ɗaya kamar kirani kenan
zuwa ga malam bayan gaisuwa tare da fatan alheri tambaya ta ana ita ce mutum ne ya yi rantsuwa yana azumi cewa ba zai yi azumi da matarsa ba idan kuwa har yi azumi da matarsa ba makawa uwansa da ubansa zina suke suka haife shi a ƙarshe kuma sai bai saki matar ba suna tare na azumin da ita har yanzu menene hukuncin wannan azumi nasa kafaran rantsuwa zai yi domin bai faɗi sunan ya sake ta ba ya ce ba zai azumi da ita ba ita ba za ta fasa azumi ba shi ba zai fasa azumi ba ko ba su rabu ba bai faɗi sunan mutuwan aure ba kafaran rantsuwa zai yi zagin da yau uwarsa da ubansa kuma wannan sai ya istifari
takarda daga hannun almajirinka ɗalibi zuwa ga shehin shiyo gaisuwa mai yawa da so da yarda da kuma fatan kana lafiya Allah ya ƙara maka karama amin don Allah don annabi ina tambaya shin daidai ne mutum ya yi wazifa ko kuma lazimi gabanin sallar la'asar sannan kuma tambaya ta biyu ya halatta mutum ya yi sallah ba tare da ya yi buɗe baki ba sannan ta uku shin buɗe baki musahabi ne ko ko sunna ne a da farko dai mutum ba zai yi lazimin la'asar ba sai ya yi sallar la'asar amma wanda bai lazimin safe ba har la'asar to an ba shi dama in ya ga dama ya lazimin safe din kamun ya sallar la'asar in ya ga dama ya sallar la'asar kamun ya lazimin safe domin lokacin lazimin safe ne a cikin lokacin laruri lokacin in in bai lazimin safe har la'asar ta yi ko wazifa ita bata damu da sallan azhar ko sallan la'asar ko sallan magariba ko sallan isha'i ba lokacin ta awa 24 ne tun daga sallar safiya na yau har as-salatun gobe lokacin wazifa ne awa 24 take da shi kuma maganan buɗe baki ba yi sallah ba an fi son mutum ya sha ruwa ya yi buɗe baki kamun ya sallah domin shi ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buɗe baki suna ce ta manzon Allah ana so a yi tun ba a yi sallah ba
akwai wani almajirin ka mai dike yake poli yana roƙon shehi masa addu'a saboda mahaifiyarsa tana tibin hankali Allah ya yi mata Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi mata albarka na sallallahu alaihi wasallam ya sunanta Hawwa'u in ka je ka gaya wa Hawwa'u an shiga dariƙar Tijjaniya ba a bari wato an shiga ba a fita ba a haɗa Tijjaniya da wata dariƙa kamar yadda ba a haɗa kindirmo da miya haka kuma ba a ziyarar wasu waliyai sai dai manan ziyara kamar bara ne wanda yake ba shi da dama ba da gata shi ke zuwa bara sannan kulawa da sallah da girmama miji da kulawa da lazimi da wazifa din da zikirin juma'a in Hawwa'u ta yadda na ba ta dariƙa Shehu Tijjani ka karɓa mata amma sai ka gaya mata wannan sharadi. to Allah to to to Allah mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu iyayen iyayen da mu da mu da mu za ka bi da tijaniya ne to ne to zo rika tijaniya an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyarar su wani sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah za a yi biyayya wa iyaye za a yi jam'in wazifa da zikirin juma'a ba a shanta ba kun yarda na ba ku da shi tijani sai ka karba amin ka ce alhamdulillah na baka diga tijani sai ka karba ka ce alhamdulillah Allah samu gani sallallahu alaihi Allah ya kiyaye mu kiyaye mana addinin mu da imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah samu zauna lafiya Allah biya bukatun mu da bukatun waɗanda suke neman addu'a a wurin mu albarka na sallallahu alaihi Allah ya jikin musulman maza da mata rayu da batattu albarka na sallallahu alaihi Allah ba mu da hirin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يا ربنا لا لا لا